بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمة الله عليه في مختصر شعب الإيمان للإمام البيهقي أتشم مختصر شعب الإيمان الإمام القزويني رحمة الله عليه يتيمنا أتكم ونن شعوبة تتلاتين دا تغدي شيوا تاكا تنسان أغمد ميمتين زيتش ميزيشا mutum ya zama yana takatsantsan sannan abin da ya zama na haram ne kai tsaye mutum ya bashi to muna ciki za mu ci gaba ce an ba'ana albayhaqiyu bi isnadihi an bishir ibn al-harith qala yusuf ibn asbab idza ta'abbada shab yusuf ibn asbab ɗaya daga cikin al-ubbad zuhad ina jin in ba mu manta ba an taba ka mana batun sa a baya mun gane kusan duk sa'o'i ne na as-suriyyu thiqfi irin su junaidu saliku duk kusan sa'o'in juna ne a wannan yanayin suke yan wannan zubin ne idza ta'abbada shabu idan bawa ya zama mai yawan ibada shine ta'abbada ya zama mai yawan ibada ya kulu iblisu to shedan sai ya ce sai ya ce mawa sai ya ce ma rundunoninsa unzuhu min aina mat'amuhu ku je ku duba ina yake cin abinci daga ina yake samun abinci na halas ne ko na haram fa in kana mat'amuhu mat'ama su'in idan abin da yake ci abinci ne wanda yake mummuna na haram qala sai ya ce da uhu ku gane shi la tashtagilu bi ku damu da shi da uhu yajtahid wa yansab faqad kafakum nafsahu ita ku kyale shi ta ibadar banza ya ta shan wahala ya riga gama muku da kanshi ya riga gama aiki da kanshi me za ku mishi kuma yanzu kun gane idan shedan ya ganka ya ga mutum yana yawan ibada to sai ya tara rundunarsa yaransa sai ya ce ku je ku duba ina yake samun cin abincinsa abincin shi na halas ne ko na haram idan suka tabbatar da abincin haram ne sai su zo sai su ba shi labari sai su ce abincin haram yake ci sai shi dan sai ya ce musu to ku tale shi kawai wannan ya ku tale shi ai ba sai ba sai kun me za ku mishi kuma yanzu me ya rage ku tura shi ya zama mushriki kun gane magana wato wannan ibada tashi ta banza ce shine abin da yake nufi ibada tashi ba za ta ansu ba tunda mat'amuhu haramun kun ga wannan istinbati ne shi Yusuf ibn Asbat rahmatullahi alayhi a wancan hadisin da aka faɗa mana hadisu shubuhati mun gane innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat har aka kai thumma zakara rajula yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil harami fa anna yustajabu lahu kaga wannan shi ai in kai ibada ba addu'a ba kawai in kai ibada ai so kake Allah ya ansa ko kamar yadda in kai addu'a so kake Allah ya ansa kuma ai annabi sun ya ce ma inna du'a huwa al-ibadatu to kaga duk su ne so da mutum ya zama yayi kokarin cin halal a rayuwarsa in ya san akwai abin da ba nashi ba na haram ne karara to ya rika kokarin raddul mazalim raddul mazalim ya rika dawo da abin da ya sata ko abin da ba nashi ba to kun ji abin da ya faɗa kafakum nafsahu ai ya gama muku da kanshi me kuma za ku mishi kyale shi kawai ci gaba da buga-buga shi yana dankwafi a abin nan a goshi yana dankwafa goshinsa a ƙasa amma ba abin da zai tsina na masa wa an hudayfatal mar'ashi annahu nazara ila an-nas yatabadaruna ila as-saff al-awwali shi wannan hudayfatul mar'ashi shi ma ɗaya daga cikin irin waɗannan malaman ne al-ubbad zuhad ya ga mutane suna ta gaggawa a shiga masallaci a samu sahun farko faƙala sai ce yan bagi an ya tabadaru ila akali khubzil halali ya ce abin da ya kamata su fara yin gaggawa a kansa shine cin gurasa halas su tabbatar da gurasar da suke ci ta halas sai ba ta haram ba kaga in za su ci abin nan ta haram sannan su zo su shiga masallaci sahun su na farko da suka shiga na banza ne ba zai tsina na musu wani abu ba a nan kuma ba ana nufin shikenan mutum ya ce waɗannan malaman suna nuna ai sahun gaba bai da wata daraja ba ce a'a nan suna koyar da kai ne fikhul aulawiyya fiqh tartibil a'mal wanda malam ibn qayyim ya mana bayanin sa a cikin me a cikin alwabil sayyib min al-kalim at-tayyib ka zama kullun kana da aulawiyya so daka wani aikin ba zai karbu ba idan ba kai wani ba wa an al-fudayl ibn iyad daga abu ali rahmatullahi alayhi al-fudayl ibn iyad qala yace su ila sufyan ath-thawri an tambayi sufyan ibn sa'id ath-thawri ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ut tabi'ina sa'a ne na al-Imam Malik a ilimi an fadli safi al-awwali a game da sahun falala sahun farko fa qala sai ce unzu kisratak allati ta'kulu min aina ta'kuluha ka tsaya ka kalli ballin waina ko ballin gurasa ko ballin biredi da kake ci min aina ta'kuluha daga ina kake cin wannan wainar wa salli fi safi al-akhir in ma ka so kai sahun ba sallah sahun baya ka gane wannan akwai irin mutanen da zaka same su a ibada sai su ga basu kai ka ba amma sai su shiga aljanna baka shiga ba su ne irin waɗannan yanzu akwai mutanen da zaka gansu yan boko ne amma ba wanda yake su riƙe amana ko babu ‘yan boko ne ba wasu ɗaliban addini ba ne ba su amma sai gan su sai riƙo amana riƙon amana to shi ne ake nuna mana in wannan wallahi in wannan sai shiga aljanna baka shiga ba ni ma ban shiga ba muna ganin mu ɗaliban ilimi da ɗangalallen wando da yawan ibada da waye irin sai shiga aljanna mu ba mu shiga ba kaga shi ne abin da ake nuna maka amma nan ba wai suna nuna maka cewa sahun farko bai da muhimmanci ba ne yi ƙoƙari ka ci halas kuma ka shiga sahun farko mun gane ka haɗa su amma ba shi kenan ka zo sahun farko ba irin yadda sayyidina Suleiman alaihi salam yayi kamar da Imam Al-Jawzi ya kawo a cikin al-Azkiya wai wani makwabci ne ya sai yana kiwon agwagi kullun shi kenan sai a zo sai a ta sace mishi agwagwa shi kuma gidansu su biyu ne irin gidan ƙauyen nan ne daga shi sai makwabcin shi amma kullun agwagwa shi na fitowa ba za ta koma gida ba an sace ta shine kawo kuka jan Annabi Suleiman alaihi salam sai annabi sai mai ce a kira sallah aka kira sallah shi dama makwabcin nan nashi ashe sahun farko yake shiga kullun sahun farko su ne yan sahun gaba a sallah ashe barawon agwagwa ne kaga da damuwa wannan bil munasaba nake ka muku wannan al-imam ibn jawzi ya ka a cikin littafin sa al-azkiya al-imam sayyidina sulaiman alayhi salam ya ce a kira sallah aka kira sallah wannan su abin ne ya je gaba gaba ya zauna ana nan sai annabi Sulaiman ya hau minbari ya fara ba ya tsoratar da mutane Allah can sai ya ce yanzu ɗayan ku zai shigo masallaci ya zauna a sahun gaba kuma ya alhali ya sace agwagwar dan uwan shi ya cinye ga gashin nan kuma ya tsara masa a kansa kawai sai wannan kawai yayi haka shine bahaushe yake cewa wai mara gaskiya ko a cikin ruwa sai ya zufa kaga shine yin wannan Allah ka tsare mu sai da addu'a wa anhu kuma an ruwaito daga Aidan an ruwaito daga Abu Ali Al-Fudail ibn Iyad yace unzur dirhamaka min aina huwa ka kalli naira ka daga ina take zuwa wa salli fi safil akhiri sannan ka so ma kai sahu a kai sallah a sahun baya ka tsara halas ka ci halas koda a sahun baya kai sallah Allah zai karbi sallar ka abin da yake nufi kenan baka samu falala ta sahun farko ba sai ka samu falala ta me ta cin halas wa an sariyi misaqati annahu kana la ya'kulu min baqli sawad baya ci daga abubuwan da akin an ce albaqlu shine ake jam'in sa ake ce masa buqul in an ce albuqul an sha mana wannan batun abu biyu ne albuqulul fawakih akwai albuqulu alkhudara alkhudaru alkhudar su ne ka vegetables su kuma abin nan alfawakih su ne abin nan su ne fruits to su ne gabaki da ake ce musu albukul albaqlu kenan su kabeji su lettuce su karas duk suna cikin me suna cikin alkhudaru su tumatir duk suna ciki su lansir ni ma bai san lansir ba afan ka san lansir ayayofa baka san kasan shi uzu billahi Abdurrahman ka san ayyau uzu billahi to lansar fa ka gani duk ba su san su ba ba su yanzu ka san tsada ko to lukuki fa lukuki ya za ka san lukuki bai san tsada ba to ka gani duk sun to ba min baqli sawad as-sawad dai mun fade shi da zuwan nan garin yana cikin biladul iraq mun fade shi a cikin a cikin rijalun wa nisa'un hawla rasul a cikin abin da ma'arakatul maza to baya ci saboda yan duniya ne kamar yanzu misali ba zan a dai bashi wala min samarihi sannan baya ci daga dabinan can garin sawad din wala min shay'in ya'lamu annahu minhu duk abin da ya san daga wannan garin yake to ba zai ci ba wa yushaddidu fi dhalik sannan yakan tsananta game da wannan wa kana ghayatan fil war'i shi dama sariyun saqti ya kasance mutum ne wanda yake ya kai matuka a wajen takatsantsan da rayuwa shine yin wannan wannan dan ana faɗa maka kai abin da zaka iya yi ne fa kada ka zo ka takura ma kanka a rayuwa wani bai da fikihu sai zo ya sa ma kanshi wannan ka'ida ta wahala akwai wanda na sani wai shi bai son kowane ruwa sai ruwan sama wai shine atyabul halali sai a tara mishi ruwa haka nan mun shi ba zai sha kowane ruwa ba saboda bai san shan ha ba zai ci haram ba hawa ya ce maka ka sai wata na haram ne shi kanshi wannan sarinu siqbi siyafa in siya kai ya zai ya zama haram kayan sata in ka siya baka san kayan sata bane ka siya ka siya daidai yadda ake siya me laifin ka ciki baka da laifi a ciki sai dai kayan sata barawo ya sato abin dubu goma sai zai ce kawo dubu ɗaya da ɗari biyar ka siya kaga kai barawon zaune ne mutum ya zama barawon zaune ke wa ma'a zalika duk da haka shi sariyu na siqti ƙala wata rana ya ce ya gamu da gamansa ya gamu da waɗanda suka fi shi inda ya fara bacci to inda inda inda inda ya kwana inda ya ta inda inda inda inda ya fara bacci to nan wasu suka tashi masu za ku ji ga kissar tashi nan kuntu bi tartus na kasance a garin darasus wa kana ma'i fi dari fitiyanun yata'abbadu a gidan da na zauka akwai wasu matasa masu bauta ne wa kana fi dari tannurun yakhbizuna fihi a gidan kuma akwai wata tanda kowa a cikin ta yake zuwa ya gasa biredin sa ko yake gasa gurasar sa ko yake yin wainar shi tannur kenan dai fankasara tannur ran nan kawai sai tandan nan sai wannan tanda sai ta sai ta tsage sai ta balle ta fashi fa amiltu badalahu min mali sai na je na ɗibo ƙasar da ake si ake yi da shi da sauran sinadaran da ake haɗa sai na yi fatawarra'u an ya habizu fihi su ma sai suka ce ba za su yi amfani da tawa ba kaga gaba da gaban ta kenan aljaniya ta kauta ai sai da ya tsalle ba daga ita aka halice shi ba ko shine ba ku gana shi karin magana ba a shi gaba da gabanta aljaniya ta kauta eh wa khalaqa al-janna min maghizin min nar ko ba haka bane kaga wannan karin magana daga ji bayan bayan zuwan musulunci ne Bahaushe yayi shi domin Bahaushe ya san cewa aljani daga daga wuta aka halice shi to kaga shine nan sariyu min siqti ya je ya haɗu da waɗanda suka fi shi fatawarra'u an yakhbizu fihi sai suna taka tsantsin su amfani da wannan tandattawa domin ni ma ba san daga inda nake ba kaga wannan ai akwai matsawa a ce ka matsa akwai matsa kai a ciki ba wanda ya ce kai bincike game da irin waɗannan abubuwa amma dai mutum ya kwatanta daidai gwaggwado wajen tsare abin akwai malamin da na sani alƙali ne a wannan zamanin ya ce amma ya ritaya yana ba da labari duk kyautar da za a kawo masa a gidansa baya ansa duk kyautar da za malami ne na addini kuma ya taba zama alkali to to duk kyautar da za a kawo a gidansa ba zai ansa ba ko yana nan ko bai nan dokar da ya bada ke baya karɓan kowace kyauta kowace kyauta kowa zai kawo mishi kyauta ko kai dan uwan shi ne ba zai karɓi kyautar ka kaga wannan ne mala albani rahmatullahi alaihi ƙarshen rayuwarsa ko dan shi ya bashi kuɗi bai ansa mala albani a shek muhammad nasir albani ƙarshen rayuwarsa gab da zai rasu ko ɗansa ya bashi kuɗi baya ansa baya karɓan kyauta kowa yana cewa shi yana ganin in ya karɓa to ya karɓi wani abu ne na sama da wadatar da Allah ya masa kaman babu ƙana'a tare da shi mala baka gumi rahmatullahi alaihi an kawo masa kyauta sai ya kyautar ka gani haka ashe bin bas in aka bashi kyauta sai ya rabar a nan take zai rabar to kaga duk wannan nau'i ne wara'u ne ya haɗu da me da qana'a da kuma zuhudu in mutum ya samu waɗannan sufofin guda uku to ya gode ma Allah mun gane amma daga cin abin da kuma ke taimakon mutum akwai algina algina zahiru wadata ta gaske ta fili ita ma tana taimaka wajen samar da waɗancan domin baka wadatu ba da wuya ka iya wannan alwara'ul halalu din ko alwara'u fil halali mun gane Allah shi taimake mu mu kwatanta daidai abin da zamu yi kafin Allah ya kafara mu